إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين غشيو منا بيكو أكوني غوتنا سفر هجرة شكرة دبودة 436 wanda ya dace da 25 ga wata na 11 shekara ta hudu. muna cikin dittan alwajiz fi fiƙi sunna wal kitab al-aziz a darasinmu na sati da ya gabata muna cikin hanyoyin tsarkaka daga najasa ko tsarkake abin da yake najasa ne mun zo kan nukuta ta takwas wanda yake bayanin ta tahirul ard yaya ake tsarkake ƙasa mun karanta hadisi na abu huraira radiyallahu anhu ruwa da imam bukhari ya rutu haka musulun na wani labarin wani balaraban kawai wanda ya zo masallaci ya bude ya fara wutsari wanda an fara an zaburo za a haushi annabi sallallahu alaihi ya ce a ku bar shi kakku yanke mai wutsarin shi kuma ko an aiko ku masu sabakawa ba aiko ku masu gallazawa kenan ku bi shi a hankali wannan mun karantarwa dai ta annabi sallallahu alaihi wajen bin mutum da hikima kuma ƙarshe da abin ya mai amfani to wannan mun yi bayani ne akan tsarkaka ƙasa a zuba ruwa in aka yi wutsari ko aka zuba wata najasa akan ƙasa sai ke cewa wa inna ma amaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi dhalik isti'jalan li taharat al-ard falau turikat hatta jaffat wa dhahaba atharu an-najasa tahurat ya ce annabi sallallahu ya yi umarni a zuba wannan ruwa a wannan wutsari saboda gaugawar tsarkake ƙasar shi yasa aka umarnin a zuba ruwa ya ce amma inda za a bar wannan ƙasa hatta bushe wutsari ya bushe wannan a ga babu wani abu na najasa a wurin bayan bushe wata ya ce da wannan ƙasa ta tsarkaka me yasa ya yi wannan magana dama shine asan littafin shi komai zuma da dalili dalilin da ya wannan magana cewa idan aka yi wutsari a saman ƙasa idan aka bushe babu wani abin wutsari in ta bushe ya tsarkaka ita li hadisi bin umar radiyallahu anhuma qala كانت الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون, يرشون شيئا ya ce ibn umar ke cewa karnuka suna wutsari a cikin masallaci don wurin kirka wasu ne su je su dawo suna yawo suka shiga masallaci su huta a zamanin manzana salasalam iya rayu kuma an san kare da daga kawai zai wutsari amma ba a samu ba sahabbai suna zuba ruwa a wajen wannan wutsari in za a sallah babu a cikin tuna na akwai kanuka suna yawo saboda gudun shakka samu zuba ruwa a wurin don wani neman ɗoke shakka na iya magana kenan lokacin da babu gurbin wutsarin babu alamar shi shi wata tun da kare ke zuwa iya kai da kawowa a kutsari shi amma cewa a zuba ruwa wannan ruwa ya mamul bukhari ya kawo ta haka abu dawud ya yi babu na musamman na tsarkakar ƙasa bayan ta bushe ruhul arzi idan ya bisat ya yi babai shi ma kawo na ruwaya kan imam bukhari kawo na ruwaya haka abu dawud sun da wurare cewa dalilin wannan magana ta kenan ƙasa idan ko da an yi wutsari in dai ƙasa rana ta bushe wurin babu wani abin wutsari babu cewa sai ka wanki ko ka zuba ruwa wacce annabi sallallahu alaihi wasallam an zuba ruwa saboda gaugauta tsarkake wurin dan ruwan danyen ya danyen shi akwai lema wurin ta wutsarin amma kenan inda ya bushe kenan babu wajibcin cewa sai an zuba ruwa wannan mai yan zai ka haka zai yi ga mutum lokaci kun kokon tunu an yaga zai ne ka baka kawala wannan wurin da an tsari baka kawala ya cikin sauki na musulunci babu abazari ya kore babu shi kurun kan babu shi ne daman ka kuma ce ya kama gana a baya cewa wannan maganganu zai kama ganu da dama na malamai amma wai iyaka magana mai ƙarin hujja yakan a samu misali maganin masu cewa a shi an zuba ruwan misali don cikin majalisar fata na bin taimiyya ya kawo wani maganin malamai da masu ganin ko ta bushe ya an zuba ya kawo hujjoji gaskiya ce magana mai ƙari mai madogara kurin tsakaka wuri in dai ya bushe babu ainihin abin babu shi to babu kenan wani abu haka cikin majalisar fata na bin taimiyya cikin kitabun tahara ne ko kitabun rudu kitabun tahara ya kawo nan bayani ya ce wa minar ma'alum anna najasata law kanat baqiyatan la wajaba sabbu ma alaiha yace abu ne sananne inda najasar akwai ta za a ganta eh wannan wajibi a zuba ruwa a kanta mataka ana ganinta yace wa idza uhriqat al'adaratu aw al-mayta aw taghayyarat فصارت رمادا أو ترابا فكل ذلك طاهر yace misali kasan ta ce ma kashi misali wani dai ko jini ko musse musse da tata ne ko haka ba hata mata da jimi ne ko to yace sai aka kona shi in jini ne ya kone in wani abu dai daban dai ya canza ko zama da misali an kona wani musse ko wani abu na tata ya koma wannan toka toka ce za a wurin ko da da majalisa wurin ya koma kurin kasa ce ba komai kasa a wurin kasa ke kasa ta cinye abin sassu zai mai yanzu a nan zai iya nan sa'an jikan makwantai za ka an binne mutum amma yau da gobe da gobe a wurin aya ko mutum amma da gobe kai kasa ba kuma a wurin kasa ya ce a wannan wurin musu ne a da tun da musu ya lashe a wurin wannan wurin ya zama da kasa tun da babu wannan da ya birgin babu wannan abin na musu babu shi yanzu sai kasa a wurin to kasa ce magana kenan ko da wurin akwai najasa inda ya koma kasa ya zaje da kasa babu shi to matsayin babu shi ne matsayin wuri ne mai tsakaka yace burhanu zalik hujjar cewa idan aka kora najasa ko ta canza ta kuma wani abu daban iya matsayin tsayin ga hujjar shi yace annal ahkama inma hiya ala ma hakama Allah ta'ala biha fi mimma yaqau alayhi zalika al-ism alladhi khatabana Allah azza wa jal yace shi hukumci ko hukumce hukumce na shari'a suna kan abinda Allah mai girma da buwa ya hukumta wannan abin da shi a wannan suna da Allah ya mai ya ambaci kaza matsayin shi kaza muna nan kan matsayin wannan abin amma fa'iza sakata zalika isim far sakata zalika hukum idan wannan sunan wannan abin yanzu ya canza kenan hukumcin shi ya canza mai magana misali muna magana da wuri da musta da kuma ƙasa da musta ne gashi ko wani kashi na musta sai ya zama toka yanzu mai toka ce ko kashi ne toka ce magana kenan yanzu ya koma toka ya koma ƙasa ya koma ƙasa misali annabi sallallahu iya cewa abin sananne ba sabani kan shi giya idan da kanta ba da aikin wani ba ta koma ta yi ta lalace ta koma ta sasu ai musulunci ya halitta shata tana matsan tahira ko ta bakalai ba ta cire da kanta ba ta sasu misali yanzu ta ko da giya ce tana haramu dan tana sasu yanzu wannan sukin ya gushe sunanta ya canza na giya misali ne kenan wannan komi Allah iya mana magana da shi kaza ne matsayin shi kaza ko annabi mana magana kan haka nan amma idan wannan abin ya canza daga wannan suna kenan hukuncin ya canza ganda kenan yace wa annahu ghayr alladhi hakama Allah ta'ala fi tunda ya canza daga sunan shi kenan ba hukuncin wancan da Allah ya yi bane akan wancan suna yanzu kenan ya gushe yace wal adaratu ghairu turab wal matatu ghairu turab yace misali kashi ya yau da gobe ya zama kasa da wurin aikashi a da yau da gobe yau da gobe wannan kashi ya koma kaman ba komai kasa a wurin yanzu an ce kashi ne yanzu kasa ce ko da can da kashi ne a wurin yanzu babu shi ba maganin shi kenan ba shi ba mai sunan hirar mai sunan kasa ba mai sunan kashi ba mai sunan musse ya ce haka musse a wuri ya jima yau da gobe kasa ta cinye ya koma kasa a wurin an ce wurin wannan musa ne ƙasa ce kenan wannan wurin iya na tahir shi ne maganar da ya kawo masala ta ce kenan komi za mu ɗauki abu iya matsayin shi na kaza daga ya canza daga matsayin shi ga wani hukuncin da yake hawan shi a da dole canza shi ne abin da hata da ya kawo da maganin ita hu ikhtiyaru shaykh islam bin taymiya rahimahullah wannan magana da ya kawo anan ta cewa najasa in ta canza ko sunan ya canza kuma wani abu in ya canza daga matsayin shi bai ɗaukan hukuncin da yake da shi a da ya ce ibn taimiyya ma shakasar ibn taimiyya a kan haka yake ya ce wa ƙal ibn taimiyya ke cewa wa haza mazhabu abi hanifa wa malikin fi hadar ƙaulaini wa idar ruwayatain an ahmad ibn taimiyya bayan ya kare maganganu kuma ya hihida ya zaɓi wannan ra'ayi na cewa asalin abu in yi canza hukumci zai canza kenan ƙasa da najasa in abin ta canza ta koma ƙasa kashi misali aka ƙona ya koma toka jini aka ƙona ya koma toka musu ya koma toka ba mai sunan musu misali wani ko hayaƙi ya kamar hayaƙi ma ana an ƙona kashi ana kashi ƙura ta hayaƙi sai hauka ya ce kashe hauka misali ana kona kona kona kashi ya ce misali ana kona kashi kona ko ni jini ana kona kona abu sai wannan kashi hayakin sai hauka hu wazo hauka ba a cewa ka samu abin nan najasa bai matsayin najasa yanzu hayaki ne ba kashi ba magana kenan ya koma hayaki ba kashi ba bai matsayin kashi ya canza misali ne kana abubuwan can cikin cikin fatawa cikin kitabul kitabul tara ya kawo masala kwariya bayani kanta ya ce bayan ya rija don magana kuma yake cewa ai wannan iyakan da maza ba ta abu hanifa haka imam malik an samu magana biyu ta inda ya ce iya matsayin tsarin da ya ce a iya matsayin da jasa magana biyu a samu imam malik haka an samu ruwa da imam ahmad ruwa ya labarai biyu irin wannan amma dai kai magana ganin da malamai da daman sun samu sabani kansu mai bin taimiya ya rinjaye da ra'ayinsa na farko na na maganar cewa iya nan matsayin ya canza iya nan matsayin tsahi tunda ba mai sunan ba najasa ya canza daga matsayin shi kuma shi ma kenan wani malamin akan haka ne ya tabbatar da maganar kurin abu tsarkin kasa musamman maganar kan tsarkin kasa nan wannan wuri an yi wutsari ya bushe babu wani abu tsamin ba mu ga wutsari a wani abu na musu ya mutu yanzu ya bushe da gobe ya bushe muka yanzu gobe magana abin wannan to za mu yi sallah a wannan wurin bai matsayin komi wani ce magana mahi ƙarfin hujja kan wani mas'ala wallawa alam yanzu sai sunan fitara sunoni wanda musulunci ke nema a yi aiki da su eh su an su su wasan su ya su dan su maye to ya kai ba gane ba maye larabci a duka hasu ce da su da maye waya magana can da can ba da na ce in giya ba ta su to maganar su da maye ana ne ga kenan ba ta mana kadawa to sunan al-fitra an abi hurairah radiyallahu anhu qala in zan sunnoni wanda ake nema musulmi ya zamanto a kansu ko ya aikata su ababai na sunna ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamsin min alfitar abu guda biyar daga cikin wannan addini na musulunci wanda ake nema alƙila ta musulmi a ce aikata su daga cikin sunna abu guda biyar daga cikin sunna wannan addini na tauhidi الاستهداد الاستهداد shine aske gashin gaba wal khitan da sallatu sallatu wani littuje ta misakcin sallatu saboda akwai dalilin tsohon littuje ne ya ce saboda a musulunci kuma a can ma mu akwai magana yaro lokacin kamar da musulunci ya ce amma yaro umarnin sallar da shekara bakwai to a shekara bakwai ake maro sallatu sai ce sallatu kenan ya kan zai salla sai a maka sallatu kuma ta kai salla haka wani ce gafi wani gala haka ne wannan latijan alayhi salam marganyi alayhi salam ya sama shi to ga wani a radiyo to ga wani abun ya ce sallatu kenan a sa mutanen da ana fara ma yaro umarnin sallar daga shekara bakwai to su kuma a shekara bakwai ake sallatu haka ake sai kan sallatu kenan ya yi hausa mai daɗi da wancan suna wanda wani daɗi sallatu kenan da sallatu wa kasu sharif kasu sharif shine rage girbice gashin gashin gashin baki gashin baki kas asalin gashin baki kasu ne ake malamai magabata sukan samu sabani kan aske shi suka mai malik zama cikin malamai suna gama laihi ne ka aske shi kamar aske a wani wulis gaba da suna kama wata laihi ne masu na shiga laihi da wasu na ga cewa domin shi ya zo kan maganar ragewa ka zo ba kan magana aski shi gaba ɗaya ba sai ka samu saɓani kan aski shi gaba ɗaya amma asalin girbi cewa kai sha wani abu an ta shari don inda ya yawa kan sha ruwa za ku sha tare ta wani yaro ne baban shi ke da baki da yawa in zo ce baba akwai wurin haka ce baba ya sha sai ya ki sha wani mai gaba ga wani mai sa bai shan wurin baba baban shi ya daga shan baki da yawa ya yi shan wurin kuma ya kawo kai da wurin ya bata gashin bakin da wurin sai yaron bai shan an ce baba ya sha wuri ya yi kusa bai sha saboda iya da shi ake sha sun a share to kenan asali malamai suka yi wani magana kasu sharif sai su kawo ta wai gyaran huska kalkashin wannan ya sa halin tamar da tijawa aski ya gashi da gashi ba komai ya ta aski wa mutum mai gyaran huska haka wani lokaci wani latijo kuma karatu yake wannan dole ta iya sai sala sam iya yanzu amma sai ce mun zamu yi mai gyaran huska zamu yi mai sunna sunnan mi gyaran huska gobe yake ya je aski gaba daya da gemun duka ya aski na cewa ne wannan ba sunna ba ce lahi ne ya lahi an ce kasar sharibi ba ta ce kasar sharibi rage gashin baki ne ba gyaran huska ba to haka ake masa fasara kan kuskure wasu malamai ke yin wannan fasara kan kuskure ya ce kasar sharibi ya ce gyaran huska sai mutum je aka taɓa na juma'a wai juma'a ta za sunna ya je aske gemu aske komi a yi ɓanna mai wanka yi sunna ka yi ɓanna na juma'a tana kuskure ne kasu sharif mana rage gashin baki shi ne a sharif wannan tafin ibid da tsige gashin hammata na an ka tsigewa a cire shi to wannan mutane iri-iri ne kuma da wuri zuwa wuri an ce ba manuwar abin kurin a gusar da shi wani zai tsigewa ya tsige don ya sauki wanda bai iya tsigewa kenan sai ya aske ko ya sai sai daɗe ne shi dai ana nema a gusar da shi shi ne manuwa kurin a gusar da shi wata kalimul azafir kuma da ya rage horci illa wannan nasi ya zo a sunna a nasarar salama ya haddade iyakan lokacin da akan rage horci da aske gashi ya ce kan mutum yi wuce kwana arba'in shi ne haddin da aka baka limit sun yaka kaka wuce kenan kwana da kwana goma kuma ka samu bukatar ko na gaggawutawa amma alakul halin kaka wuce kwana arba'in baka rage gashin bakin gaba ko ka yanki furcin ka ko ka yanki gashin gaba ka ce gashin gaba wannan kai wuce kwana arba'in kamar yanzu wa an zakariya bin abi za'ida an musa bin shaiba an talga bin habib an ibn zubair عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإيفاء اللية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البرامج ونتف الإبط وحلق العانة وانتكاس الماء يعني الاستنجاء قال زكريا قال مصعب ونسيت العاشرة إلا أن تكون من مدى to nan abu hurairu ke cewa zakariya bin abi zaida ke cewa shi daga musa'ab bin shaiba daga talib bin habib ibn ibn zubair ibn zubair ke ba labarin aisha radiyallahu anha ta ba shi labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ashirin min fitara abu guda goma suna daga cikin fitara ta musulunci kuma cikin sunna guda goma ya jero kasu sharif rage girbce gashin baki wa ifa'ul lihiya da abar gemu kun abar talace abar shi kun ba ruwanka da shi ila nasi ya zo na ibn umar in yi arfa haji iya kama gemu abin da haka ya cire haka samu daga abu huraira kenan rage ko a ce barin gashin baki a barin gemanya iya fa'ul liya za mu ji bayani akan daga ban sha Allah wasiwak da yin asuwaki wasu shaƙar ma da shaƙar ruwa wajen arwallah wa kasar azafa da rage hurci wa gasar albarajin da wanke limki na hannu kan hannu ka yadda da kwana ko yana da wannan wannan fata wannan limki wannan hannu kenan wannan kai haka da yawan ku don wannan shi kware ma ya ya ga dauda cikin maka wanke ba kenan kulawa da wanke wannan wannan limki na hannu eh fata ta hannu wannan ta limki wannan shine barajin wannan kwana wannan hausa ce da lawala kenan wannan shine abinda iya daga cikin suna kenan wannan gasar barajin wani ta faɗi da tsige hammata wa halkul ana da aske gashin gaba al-istidar ɗaya da halkul ana shi ne can ke ɗauka mana ɗaya kenan wa halkul ana da aske gashin gaba can an mata al-istidad saboda ana aiki da karhi wajen askiwala nan kuma an sunanta ne halakul ana kin sunanta ne sunan gashi ne na wurin wanti kasul ma kuma da yin tsarki da ruwa zakariya wanda ya samu ruwa daga musa'ab yace musa'ab bin shayba ke gaya mai cewa ya bashi labarin yace wani sun ashe na mance na goma nan ka ya jiru tara na kaso sharif kina aske gashin baki barin gemanya asuwaki shaƙarwa yanke warce wanke wannan kwana ta hannu da tsige tsige hamata da aske gashin gaba da tsarki yace na goma na mance amma ina kurkurar baki ce almalama da ita ce na mance kenan kurkurar baki ta goma nake ya samu shakka kai ƙari sai ka iya iya alama dai kurkurar baki ce ta goma eh an ga shakar ruwa ba na kurba ke wannan sunnoni kin iya cin abu da ke nema musulmi ya zamanto iya kiyaye wannan sunnoni tunda a ciki ya kawo zamu ware zamu kuma suke zaman wajibi suke sai ware kalmar misali anan yace al-khitan sallatu kusan asalin yan uwa muhiyawa karatuka in ma sallah in ma arwalla in ma duka wani ibada asali annabi sallallahu alaihi ba shi bane bai tsaya yace wannan wajibi ne wannan sunna wannan mustahabi ba haka bane ba malamai ne diba wannan hukunci annabi zama sai diba matsayin umarnin shin annabi nan kullun ne yake yi ko umarni yayi siga ta umarni yazo ko ko taranya wata taranya bari suna diba ƙarfin al'amarin shin yace wannan wajibi ne ko sai sunna wasu suna ɗaukar sunna a cikin akwai mustahabi akwai wanda yake wana amma dai kusan ba saraba su akwai akwai masaraba kenan dai ƙaryin cewa abu dole da ba dole ba so da yawa yakan malamai sukan diba mas'alan ne irin ya zo siga ta umarni ne ba sama abin da sarfa abin da umarni ba da dai irin dai abin da malamai ke dibawa su ce kaza wajibi ko sunna ko mu ce mustahabi to yanzu nan iya maganar ita sallatu zai ware cikin wani abin guda goma zai ware ya wasu hukunci nasu da musamman ya ce alkhitan sallatu wace walkhitan wajibun fi haƙƙi rijali wa nisa sallatu wajibi ne kan haƙƙin maza da mata haka me dalilin shi wannan kuma ya ce zamani ka zama ana daban ya ce wajibi ne cikin haƙƙin maza mai hujjar shi wannan mutum ce kaza mai mu dogara shi ya ce li'annahu min sha'ir islam iya daga cikin manya-manyan alamomi da bambanta musulmi da ba musulmi ba alamomi na manya na musulunci ya ce wa kada kalin na biyu sallallahu alaihi wasallam da rajulun asalam a nan salasama ya gaya wani bawan allah da ya zo ya musulunta mai ce mishi alƙi an ka sha'ar kufur waktatin ka je ka hudda gashi ka kafirci na jikinka kenan ka aski ka aski duka wannan kai kuma kai sallatu waktatin wani kalma ce sai ga ce ta abu ta umarni kenan ka je ka sallatu hujja ta rugo kenan na biyu wa millat ibrahim sallallahu addinin iya cikin addinin na ibrahim alaihi mai hujja kan haka yace an abi hurairah radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين yace abu hura ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ikhtatana ibrahim khalilur rahman annabi ibrahim khalilur rahman yayi sallatu a wani lokaci ba'ada ma atata alai samanin sana bayan ya shekara tamanin aka mai umarni shekara tamanin wa inda ba wajibi ba za a mutum shekara tamanin ya zo yanke wannan cikin nashi ka sai umarnin Allah shekara tamanin dole kuma yi kina an zama mutum ya musulunta za a mai umarnin bilan an za Allah kawo likitoci da cikin ba ba matsala ma zo ga za a ji a kashe wani musamman an yi wajen ƙari Allah da Allah ka sauki abin kuma cewa dukkan wannan addinai haka yake a yahudanci da saranci illa an samu cewa mahi yawa yahudawa da musulmi suna yin ta amma kirista ba su yi a tsawon lokaci a london a ingila ana wani bincike da aka yi aka samu aka gano kayan a gano mai dalili wani malati ne aka samu musulmi bai bai huda bai an lura kuma musulmi bai saunai malati haka yahudawa ba su yi sai ka ba gano a tun malati ne na safsar na abun alaura sai gano a ashe su musulmi suna sallatu shi kuma malati ne wanda ke samuwa dalilin ɓoye wani mikrop a cikin alaura da ke ƙazami ne shi laɗe yake wanda bai sallatu loba ce a ciki akwai abin da ke ɓoyewa a ciki ke koma da shi daurin dauɗa ne mata dauɗa ce ya gano da yahuda da musulmi bisa wannan cutai kenan su suna sallatu su kuma can sauran ba sa yi sai suke malatin kuma akwai dalili kuma akwai dalili wannan shi ne kenan ya yi sallatu bayan shekara tamanin kuma bayan wannan hujja allah mai girma da buwaya ya ce an maka wahayi na kabi addinin ibrahim wanda yake ya bar dukkan addini na shirka iyakan tafi da zuwa ga allah kenan wannan umarni da allah ya yi ba na ibrahim suna na ibrahim alaihissalam ya sallatu kenan mu ma zami ya ce wa yustahab أن يكون الختان في اليوم السابع للمولود أنسو مغانا ينكي كوانكي نسالاتو كوانا بكوي سما da haka an gwada cewa lokaci ya yi wanda minti biya idan mukari abiya mukari kenan shekara bakwai a kwana bakwai kaka juya naman kwana bakwai za mu ga ruwa insha Allah da take magana sallatu a kwana bakwai mustahabbi ne dalilin wasu ruwayoyi duk da ruwayoyin asali akwai magana kasa amma hanyoyin hata suna da ɗan magama suke sa ta gindin zama ta ce mustahabbi ne shi imamu shafi imamu shafi ko shafi ya saka ɗauki cewa mustahabbi ne albani cikin ana bayan nan gaskiya lokaci da Allah kan insha Allah satin sama sai mu fara bayan daga harko na a wani lokaci ya kamata amma yaro sallatu wannan mustahabi ne ba dole bane ba ta akwai dalilai in za mu ka a gaba insha Allah na cewa ana iya daga amma akwai kuma iyaka wadda ba za a huce ba اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته